muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugaban mu annabi mu masoyin mu mai ceton mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ne muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukaki sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah addinin musulunci shine mafi tsadan abin da dan adam yake da shi a cikin wannan rayuwa musamman idan shi musulmi ne ba mu da wani abu da mafi tsada a cikin rayuwarmu wanda ya kai musulunci musulunci ya fi rayukanmu tsada musulunci ya fi dukiyoyinmu tsada musulunci ya fi iyalanmu tsada musulunci ya fi gabaki ɗaya mutanen duniya tsada saboda da shi ne dan adam yake kubuta daga shiga wuta nan da shine dan adam yake rabauta ya samu aljanna Allah ka samu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Baihaqi ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yadda kai shirka da Allah ko da an yi gunduwa gunduwa da kai ko da za a kona ka kai hakura wannan abin ya tafe ka shi yafi ma sauki da kai tarayya da Allah madaukakin sarki wannan addini wanda Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya saboda lubufinsa da tausayinsa da rahama sai ya sa muka zama muna cikin waɗanda suke yin sa wato musulunci saboda wannan addini ne Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa saboda wannan addini ne Allah madaukakin sarki ya halicci halittu gaba ɗaya saboda shine Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni Allah madaukakin sarki saboda wannan addini ne ya saukar da littattafai akan wannan addini ne aka yi yaƙe-yaƙe aka yaƙi musulunci ya yaƙi kafirci a duniya akan wannan addini ne annabawan Allah suka haɗu da turjiya daga wajen mutanensu Allah madaukakin sarki a cikin suratul zariyat yana cewa ban halarci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu ya ku bayan Allah saboda waɗannan dalilai shi yasa ya zan izgili ga Allah ko izgili ga musulunci ko izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wannan su kafirci ne Allah ka tsare mu bata ne kuma fita ne daga cikin musulunci ka tukam Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga kafirci bayan musulunci Allah ka tsare mu daga tarayya da kai bayan mun kadaita ta Allah ka tsare mu daga bata bayan kashi yadda mu ya kuma Allah izgili ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar Allah da hukunce-hukuncen Allah da ayoyin Allah yana daga cikin nau'o'i na kafirci Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba yana cewa ka ce musu shin da Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgili ba ku da wani hanzari da za ku gabatar kun riga kun kafirce bayan imanin wannan izgili da muke magana ya hada da izgili ga tauhidin Allah madaukakin sarki kadai ta Allah ko mutum ya izgili da sallah ko ya izgili da zakka ko ya izgili da azumi ko ya izgili da haji da sauran hukunce-hukunce na musulunci wanda suka tabbata addini ne na musulunci ya ku bayan Allah ku kiyaye kada ku yi wa Allah izgili kada ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izgili kada ku yi wa alqur'ani izgili kada ku wa addinin Allah ta ko ina izgili ko da da wasa ne ko dan ku ba wa mutane dariya domin kowannen su kafirci ne shi yasa anan nake kira ga ƴan uwa musulmi ƴan dirama ƴan wasan kwaikwayo su kiyaye idan mutum ya yi wasan kafirci ya zama kafiri idan mutum ya yi wasan fasikanci ya zama fasiki idan mutum ya yi wasan duk abin da ka sani ba a wasa da shi don haka sai shi kiyaye Allah kuma ya tsare mu irin wannan abin ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan munafukai waɗanda suka yi wata magana a lokacin yakin tabuka suka ce ba mu taɓa ganin mutane masu san duniya masu ƙarya masu tsorata ba kaman makaranta alƙur'ani suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wannan ita ce sanadiyar saukar aya da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin suratul tauba cewa idan ka tambaye su za su ce a a ai raha muke wasa muke yi kawai hira muke ta yanke tafiya saboda mun gaji sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce musu shin da Allah ne da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgili to babu wani uzuri da za ku kawo ku daga kun zama kafirai bayan imani Allah ka tsare mu dan haka abin da ya shafi Allah ya shafi wahayi ya shafi addinin Allah waje ne wanda yake ba wata shine wanda ake kiran shi nogo area a musulunci ko da wasa kada ka kuskura ka izgili da abin da ya shafi musulunci bai halatta ga wani ya wasa da abin da ya shafi musulunci ko dan ya ba mutane dariya ko dan ya izgili wanda yayi wannan kuma ya kafirta Allah ka tsare mu saboda wannan yana nuna babu girman Allah a zuciyarsa babu girman manzannin Allah babu girman littattafan Allah haka nan shari'ar Allah wanda ya aikata haka abin da ya zama dole akan shine yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah ya aikata ayyuka na alheri ya aikata ayyuka na gari ya sanya tsoron Allah a cikin zuciyarsa ya sanya girmama Allah da tsoron Allah da san Allah domin Allah yana son masu tuba Allah ka karɓi turonmu Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu da abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma lahira ku sani ya ku mu'minai wato izgili ga addinin Allah ko wanda ya yi riko ga addinin Allah yana da hadari mai girma waɗanda suke wa wanda suka rike addini izgili saboda suna bin umarni na Allah saboda madaukakin sarki saboda sun bar wasu hali da Allah madaukakin sarki yayi to wannan bangare ne nau'i ne na munafurci Allah ta tsare mu Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul tauba har wa yau dangane da munafukai Allah ya ce su ne waɗanda suke zargin wato mumine waɗanda suke ba da sadaka wato suke ba da taimakon wajen ba lokacin da suke ba da sadaka sa'annan waɗanda ba abin da suke da shi sai wannan abin da suke mallaka Allah ya ce su suna musu izgiri don haka Allah yake musu izgiri kuma suna da azaba mai raɗaɗi Allah ka tsare mu sa'annan musulmi ya sani masu yin izgiri ga masu addini idan ya zan suna musu izgiri ne saboda abin da suke kai na addini to wannan izgilin da suke musu izgili ne wa addini sa'annan izgili wa shari'ar Allah daman kafirci ne Allah ya tsare mu amma idan ya zan izgilin da suke musu saboda su karan kansu ne saboda wani shiga ne da suka yi na adan jikinsu to wannan ya zan ba wai suna duba mai suke bi na addinin ba to wannan bai sa mutum ya kafirta sai dai shi ma yana da hatsari domin Allah ya hana mu muwa juna izgili ibnu qudama al-qudsi Allah ya masa rahama yake cewa wanda duk ya zagi Allah ya zama kafiri daidai ne ko wasa yake yi ko da gaske yake yi da haka wanda ya izgili da Allah ko da ayoyin Allah ko da manzannin Allah ko da littattafan Allah wannan magana ta kare mutum ya kafurta Allah ya tsare mu Imam nawawi a cikin littafin Saraudatul Talibin yake cewa ayyuka da suke wajabta kafirci wanda suka fito a bakunan mutane ko da sanin su ko ba da sanin su ba babu kamar izgili ga addini wanda izgili ko wasa yake ko da gaske yake shikenan abu ya tabbata haka nan Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama ya dauko daga Qadi bin Arabi a inda yake sharhi na waɗanda suke izgili a yakin Tabuka abinda yake cewa shine babu wata magana da za a faɗi ko wanda ya izgilin nan da gaske yake ko wasa yake yi ko ta yaya ne ya zama kafiri Allah ka tsare mu da haka izgili kafirci ne kuma babu wani sabani a cikin sa daman izgili wato yana tabbashi yana tabbatarwa da cewa akwai damuwa a cikin zuciyar mutane tabbatar da abu shine yake kusa da wato shine dan uwa na ilimi da gaskiya har sa'annan wasa da shi shine dan uwa na ƙarya da jahilci wannan yana nan a cikin jami'ar hakam jami'a hakamul qur'an ya kuma Allah ya zama dole mu yi hakuri akan waɗanda suke wa addinin Allah izgili mu gaskata Allah madaukakin sarki mu dogara da shi dama Allah ya gaya mana a cikin suratul hud yana cewa ku yi hakuri karshe yana ga masu tsoron Allah Allah ka samu a ciki sannan Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ahzab kada ka biye ma kafirai da munafikai ka rabu da cutarwa da suke yi ka dogara ga Allah Allah ya ishe zamo ma abin dogaro yana daga abin da ya zama dole akan mu mu lura da cewa waɗanda suka gabace mu ma wannabawan Allah an cutar da su kuma an musu izgili amma wannan bai sa su sun dawo baya ba akan bin Allah madaukakin sarki bai sa sun bar abin da suke kai ba na addini a wannan izgilin ma sai ya kara musu karfin gwiwa da shi gaba da kira zuwa ga addinin Allah da tabbatar da alƙawari da Allah madaukakin sarki ya yi musu dama Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am yana cewa hakika an yi wa manzanni waɗanda suka gabace ka izgili amma sai abinda ake izgilin da shi ya sauka kan waɗanda suke izgilin da shi yana daga cikin abin da ya zama dole akan musulmi dagewa akan addinin Allah kada mu yi rauni kada izgilin masu izgili ya sa mutum ya koma baya Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ali Imran yana cewa kada ku nuna ragwantaka kada ku yi bakin ciki ku ne madaukaka in har kun kasance mu'minai da ƙarshe ya zama dole a kanmu a matsayin mu na musulmi ya zama abokai da ƴan uwa wanda za mu ringa zama da su su zama ba masu yi wa addinin Allah bane izgili da mu duk wanda yake zama a inda ko majalisa ko wajen hira ko wajen mai shayi ko ina ne mutum yake zama da inda ake wa addinin Allah izgili ya sani shi ma yana ciki zama ka ringa sauraron in zagin addinin Allah ko izgili ga addinin Allah shi ma izgili ne da haka duk inda ka sani ka nisanci wajen Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wadanda kuka imani kada ku riki wadanda suka riki addinin ku abun wasa abin izgili daga cikin wadanda aka bawa littafi kamun ku da kafurai kada ku rike su majibinta ku ji tsoron Allah in har ku mu'minai ne ya ku bayan Allah lalle mu kiyaye mu kiyaye izgili da addinin Allah Allah ya tsare ni Allah ya tsare ku daga yiwa musulunci izgili Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعجل له يوم القيامة أجرا عباد الله إن دين الإسلام هو أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة وهو أغلى على المرء من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين إذ به نجاته من النار وفوزه بالجنة مع عباد الله الصالحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وهرت فهذا الدين هو الذي من أجله قامت السماوات والأرض وخلقت الخليقة وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وسل سيوف أهل الإيمان على أهل الشرك وحدثت الخصومة بين الرسل وأقوامهم قال الله تعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله بسبب ما ذكرناه كان الاستهزاء بالله تعالى أو بالإسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم كفرا ودلالا وخلاء من الإسلام بالكلية أعاذنا الله وأجارنا من الكفر بعد الإسلام ومن الشرك بعد التوحيد ومن الدلالة بعد الهدى والاستهزاء بالله ورسوله وبشرعه وحكامه وآياته من جملة أنواع الكفر لقوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج وغير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها عباد الله إياكم والاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح وإضحاك القوم فهذا كفر ونفاق وهو نفس الشيء الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرجب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فنزلت عليهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجانب الربوبية والوهي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث به لا باستهزاء ولا بإدهاك ولا بسخرية فمن فعل ذلك فإنه كافر لأنه يدل على استهانته لله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع ويستغفره ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الحمد لله وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة اللقمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأعنا على أنفسنا والشيطان وأيس منا كما أيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين المشرق بينه وبين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا سلك التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك ومنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته الكرام فقال عز من قائل الأليمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله